ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ci gaba da littafin Bukhari za a tashi a babu saum yawmul jumu'ati Na'am.
na'am Babu saumaimar juma'ati babin da yake bayani akan yin azumi ranar juma'a me matsayin yin azumi ranar juma'a shin ya halatta ranar juma'a a yi azumi ko kuwa ba ya halatta ba a ce za a ware ranar juma'a da azumi za a ji hadisan da suka zo akan wannan hadisi wannan wato azumin
fa'iza asuba ta iman yawon juma'ati fari an yi fira.
mutumin duk da ya ce ya waye gari ranar juma'a da azumi na nafila to ya wajaba a gare shi ya karya azumin sa حدثنا عاصم عن عن- عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة na tambayi Jabiru yadda Allah ta tabbata a gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana azumi ranar Juma'a
قال نعم yace kwarai kuwa زاد غير أبي عاصم أن ينفرد yayi ƙari wato abi azumin cewa iware Juma'a da azumi shi aka hana in za ka yi azumi alhamis ka hada da juma'a wannan ba a hana ba amma a ce ba za ka bauta Allah ba sai ranar juma'a kawai shine aka hana wannan shine abin da shafi'awa suka tafi a kai amma kamar a wajen malika cewa ba laifi a yi azumi ranar juma'a shi yasa za ka ga a cikin littattafan fiƙewa na cewa la yukrahu sawmu yawmil juma'ati munfaridan ba a karhanta azumi ranar juma'a ba da warewa ba a ce an kanhar an karhanta ba za a iya yin azumi ranar juma'a a wajen ah, malikawa aka ce da malikawa to ku yaya ga hadisai da suka zo a buhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daga azumi ranar juma'a amma ku za ku ce ya halatta suka ce eh ai babban abin duba shine me hadisin hanin yake nunawa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daga sahabbai sai azumi ranar juma'a lokacin nan saboda gudun kar a farlanta azumin ran juma'a kar i janyo haka yin zai janyo a farlanta azumin ran juma'a ya zama wanda bai ba to ya samu laifi babba saboda haka shi yasa a wannan lokacin annabi ya hana daga azumi ranar juma'a kamar yadda da ya fara yin ashan sai ya daina don gudun kar a ce ta zama farilla ma daga baya kaga kuma sai aka ci gaba da idan haka suka ce shi ma wannan azumin yanzu bayan annabi ya wafati kaga ba abu sauran cewa a zo a ce za a saukar da wata farilla ballantana a ce zai zama wajibi don haka ashe yanzu a iya yin azumi ran juma'a da nafila ko da iya ranar ce kaɗai mutum ya ɗauka zai yi ba laifi ba ne ba laifi ba ne tunda iza zalatul illa irtafa al hukum inda illa ta gushe to hukunci sai ya zamanto ya tashi shine ake cewa idan a tashi daki ya tashi ragaya sai ta tashi da suka ce abu na biyu kuma da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi ranar juma'a duba da cewa ranar juma'a gani yake cewa ai rana ce ta ibada ana son musulmi su dage to idan suna azumi kuma suna jin rauni wajen tsayawa da abubuwan da ake so a yi na ibada ranar juma'a da tafiya masallaci da tsayawa da ibada to kaga haka zai bayi zuwa ga ya zama an samu rauni dangane da abin da ake bukata na sammako da himma da ayyukan da ya kamata a ce an yi na ibada a ranar juma'a na haka ya zamanto ba a yin ba shi ne wato abin da su shafi'awa suka tafi a kai shi yasa suka ce hanin yana nan su kuma halka suka ce a ai babu komai za a iya yin azumi ranar juma'a saboda wannan hujja
حدثنا عمر بن عبد بن جياس حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ya karbo hadisin daga Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده eh kada mutum ya ce zai azumi ranar Juma'a sai fa in zai azumi gabanin Juma'a ko bayan Juma'a ah wasu malaman suka ce to Abu eh, ah, ah, Maliku da Abu Hanifa da suke ganin cewa azumi ranar Juma'a ba laifi bane ba laifi bane sai wanda ga malami Dawudi yake cewa shi yana ganin dai hadisin hani daga azumin ranar Juma'a bai samu Maliku bane dan da ya same shi to da zai tafi a kansa na'am نعم حدثنا مسدد mm.
نعم حدثنا يحيى عن شعبة حا وحدثني محمد حدثنا بندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جريرة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gare ta ranar Juma'a وهي صائمة alhali tana mai azumi ranar Juma'a فقال sai ya ce أصمت أمسي kin yi azumi ne jiya Alhamis ta قالت ce لا a'a قال ya ce لا تريدين أن تصومين غدا ba kya niyyar zaki azumi gobe قالت ta لا ce e ba ni da niyyar zan azumi gobe قال ya ce أبدي to ki karya azumin ki نعم dan haka wasu malamai suka ce abin da yasa saboda ana ganin ai juma'a ita ma rana ce ta idi idi fa ai ba a azumi ranar idi shi yasa wayan suke ganin cewa ai ba a ce za a yi azumi ran juma'a ba amma wasu ma daga cikin shafiya suka ce a in ya zama zai hana shi zai sa shi rauni to nan ba zai azumi ran juma'a ba amma wanda ba zai hana shi ba to wannan ya iya yi na'am وقال محمد وقال حماد بن الزادي سمع إيه.
قتادة نعم حدثني أبي أيوب مم.
عن جويرية مم.
حدثته فأمرها فأفطرت ya umarce ta sai ta sha azumin ta باب هل يخص شيئا من الأيام Babin ya halatta mutum iware wa'insu kwanuka daga cikin kwanuka ya ce a cikin ne zai yi azumi?
حدثنا مسدد Mm.
حدثنا يحيى عن صفوة عن سفيان عن منصور عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة قلت عائشة رضي الله تعالى عنها Ta ce, Allah ya yarda da ita, آمين هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص من الأيام شيئا alkama ya tambayi na Aisha ya ce, yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam yana ware wasu kwanuka ya ce zai ibada a cikin su su kadai.
قالت Ta ce لا annabi kullum a cikin ibada yake. Shine babban hujjar malika cewa kada a ce za a ware wani lokaci a ce sai a cikin sa ne za a bauta wa Allah. A ko da yaushe bawa a shirye yake da ibauta Allah.
كان عمله ديمة aikin manzon Allah diman da'iman ne ko da yaushe a cikin ibada yake ga Ubangiji subhanahu wataala وأيكم يذوق يذوق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذيق waye a cikin ku zai iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi باب صوم يوم عرفة babin da yake magana akan azumi ranar arfa حدثنا مسدد Mm, حدثنا يحيى mm, عن مالك قال eh, حدثني سالم mm, قال مم.
حدثني أمير مولى أم الفضل mm.
أن أم الفضل مم.
حدثته ها وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن أمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بن الحارث بنت الحارث أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صوب النبي Cewa wasu الله عليه mutane sun yi وسلم.
jayayya a wajenta a cikin azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar arfa shin annabi yana azumi ranar arfa kuma gashi yana alhaji a cikin hajjatul wada'i ko ko baya azumi فقال بعضهم هو صائم wasu ke cewa ai annabi yana azumi وقال بعضهم ليس wasu ke cewa ai بصائم annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin azumi a ranar arfa فأرس- فأرسلت إليه بقدح لبن ta aika masa da gidauniya ta nono وهو عاكف على بئيره shi yana tsaye a kan raƙuminsa فشربه sai ya sha حدثنا يحيى بن سليمان Mm, حدثنا ابن وهب mm, أو قرئ عليه mm, قال yace أخبرني أمر عن بكير mm.
عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها daga nana mai muna Allah ya da gare ta أن الناس annan na san cewa wasu mutane تقول في ثياب النبي Suna صلى الله عليه kokonto.
وسلم عرفة cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi ne ranar arfa ko baya yi فأرسل فأرسلت عليه بجلاب ta aika masa da nono da aka tatso bikilabin نعم وهو واجب في المخفف alhali manzo sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a matsayin wa arfa فشرب منه ya sha da gare shi والناس ينتظرون alhali mutane suna sauraron sa باب صوم يوم الفطر babin azumi ba wato yawmul fitr ranar idil fitr حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد مولى بن زهرة قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه yace na halarci idi tare da Umar dan Hadabi Allah ya yarda da shi فقال هذان يومان yace wa'annan kwanuka ne guda biyu نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شامهما da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daga yin azumi a cikin su يوم فطركم من ranar صيام da kuke wato sauke azumin ku ranar idil fitr ويوم الآخر تأكلون فيه من ɗaya kuma ranar da kuke ci daga wato yankanku
حدثنا موسى بن اسماعيل مم.
حدثنا وهيب مم.
حدثنا عمرو بن يحيى مم.
عن ابيه مم.
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال daga Abu Sa'idin Allah ya yarda da shi yace نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daga azumi ranar Eid al-Fitr والنهر da idin wato idin nahar وعن السماء ya hana daga kurman yafi وأن يتبع الرجل في ثوب واحد ya hana mutum yace zai wato lulluba da tufafi guda daya وعن صلاة يوم السبت بعد الصبح والعصر da kuma cewa wato sallah ramul بعد الصبح والعصر bayan asuba da la'asar an hana yin nafila a wayannan lokutan
باب صوم يوم النهر babun azumi ranar Eid al-Fitr حدثنا إبراهيم بن موسى ko ranar sallah babba حدثنا إبراهيم بن موسى مم.
أخبرنا هشام مم.
عن ابن جريج قال مم.
أخبرنا عمرو بن دينار مم.
عن عطاء بن ميناء مم.
قال yace سمعت يحدث عن أبي هريرة رضي الله na ji عنه shi yana bada hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال yana نهى cewa عن صيامين annabi ya hana daga azumi kwanuka guda biyu وبيع شيء الفجر da kuma wato bai'atani ya hana daga ciniki guda biyu والنهر shine alfitiri wa nahar annabi ya hana daga ai azumi ranar idil fitr ranar idin sallah karama da kuma idin nahar ranar sallah babba ranar bai'atani annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ciniki guda biyu shine almula والملاسمة والمنابذة mulamasa shine cinikin ba tabe annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana daga cinikin tabe wal ملا- منابذة da cinikin jifa a ce in an jeho ma abu ko ka gani ma ko bai ma ba shikenan ka siya dole annabi ya hana wannan haka nan cinikin a ce in ka taba ciniki ya lizance ka annabi ya hana wannan a ce rufe idan ka wanda ka taba shi ka siya ko a kama da daddare in dai ka karba ka taba to ka siya kenan to annabi ya hana irin wannan ciniki guda biyu
حدثنا محمد بن من المثنى mm.
حدثنا معاذ أخبرنا ابن أون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي wani الله mutum ya zo wajen عنهما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen Abdullahi dan Umar Allah ya dare shi فقال رجل mutumin yace نذر mm.
أن يصوم يوما ya yi alkawarin zai azumi wuni ɗaya قال sai ce أظنه ina kyauta zaton wunin قال لاثنين ya ce ranar litinin ne وافق يوم عيد sai ya dace da ranar litinin ranar idi ne فقال ابن عمر abdullahi dan umar ya ce أمر الله بإباء النذر to kai abu biyu ya haɗa a gare ka alkawari in mutum ya ɗauka Allah ya umarni da a cika da alkawari yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharru mustadira ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da ga azumin wannan wuni na wato ranar idi حدثنا حجاج بن من هارم saboda haka wanne za a gabatar kenan kaga dole a hakura da azumin
حدثنا حجاج بن من هارم Mm.
حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت فزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه yace naji qaza'ata ya ji daga Abu Sa'id al-Hudri yana cewa Allah ya yarda a gare shi وكان جزام النبي صلى الله عليه وسلم Abu Sa'id al-Hudri shine Malik bin Sinan ɗaya daga cikin waɗanda suke sahabbai bakwai da suka da hadisi sama da dubu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Malik bin Sinan shine Abu Sa'id al-Hudri ya kasance ya yi yaƙi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi goma sha biyu قال yace سمعت أربعا من النبي صلى الله ناجي عليه وسلم wato wa'in abubuwa hudu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam فأعجبني sai abin da naji daga gare shi ya burge ni قال Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تسافر المرأة مسيرة متي.
يومين إلا مع مع زوجها mace kacce ce za ta yi tafiya ita kadai tafiyar da ta kai kwana da wuni نعم.
sai tare da mijinta ko tare da zi muharraminta ko dai ɗanta ko babanta ko ɗan uwanta wanda yake zi muharraminta amma ta tafi sakin tafiya ita kadai ba daidai ba ne wannan shine ɗaya daga abin da na ji ولا ثم في يوم الفجر في يومين الحجر abu na biyu na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a azumi ranar sallah in dai aka ce yau an ga wata to gobe za a tashi da sallah haramun ne a ce za a yi azumi ranar sallah والأضحى da idin adha idin da ake yin layya shi ma haramun ne a ranar a ce za a yi azumi ولا صلاة بعد الصبح hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin nafila bayan sallah asuba har sai rana ta hudo حتى تطلع الشمس shine har rana sai ta hudo bayan an idar da sallah asuba to haramun ne a ce za a yi nafila sai har rana ta hudo ولا بعد العصر ko bayan la'asar حتى تغرب har- hatta ta garuba har sai ta faɗi har sai ta faɗi ba shi na'am tashaddu rijalu rihal ba a daura siddi ba a daura siddi a ce za a tafi zuwa ga wani masallaci illa salasati masajida illa ila salatu masajida sai idan ya kai masallaci guda hudu guda uku guda uku shine idan mutum yayi alƙawarin zai je yi sallah to ya lazimce shi ya je yi sallah masajidal harami ya ce duk wanda ya alkawarin lillahi alayya an az- an azhaba ila masjidil harami aw masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam aw masjidil iliya wajibi alaihi a gare shi wajibi ne a gare shi ya cika da cewa sai ya je can din yayi sallah amma idan ba wannan masallaci uku bane to in mutum ya ce yayi alkawarin zai je masallacin Abuja in sallah to idan yayi a na unguwarsu ma da na Abuja da na na unguwarsu duk ɗaya ne duk ɗaya ne a cikin matsayi a lada ba za a ce a'a wajibi sai ya je na Abujan ba amma in ya faɗi na annabi ko ya faɗi na harami ko ya faɗi na Qudus to zuwa ya lizance shi ana bin sa ya je wannan masallacin domin ya gudanar da ibada dan ya fita daga alwashinsa wannan shine wanda su waɗanda ba su kai ga fahimta haka ba suke ganin cewa bayan haka ne bai halatta a ce za a je a ziyarci annabi tunda an ce la tushaddu rihal illa ila salatu masajid sai dai in za ka je ziyarar annaba ka ce kayan niyyar ziyarar masallaci a'a ai ba zancen ziyara ake ba ne zancen aje ayi sallah a wani masallaci ake aka ce duk masallatai matsayin su daya in banda masallacin harami sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai masallacin qudus su suna da maziyya in mutun ya alƙawari akan su ya je sannan ya cika alƙawarin sa amma ba cewa kai karka je ka ziyarci annabi babu wani nasin da yace karka je ka ziyarci annabi bari akwai hadisai da yawa da suka nuna zuwan a ziyarci annabi sunna ne abu ne wanda yake mustahabi abin kwaɗaitarwa a gare shi kuma an samu sunna abu aiwatarwa a tsakanin sahabbai da sukan kai da komo cikin zuwa su je su ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma abin ya gangaro haɗi zuwa ga tabi'ai da kuma bayan Allah ko da yaushe a cikin zuwa ziyara annabi ake saboda falalar da take cikinta Allah kalamance mana
babu fiha bi ayyami tashriqi babin azumi kwanakan da ake yanyanan nama wato kwanakan da za a ce bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu to me hukuncin yin azumi a wa'annan kwanakan al abu abdullahi abu abdullahi al-bukhari ya ce wa qala li muhammad ibn al musanna muhammad bin musanna ya ce da ni حدثنا عن جابر Mm.
قال Mm.
اخبرني ابي Mm.
كانت عائشه رضي الله عنها ya ce aisha allah ya da gare ta ta kasance تصوم ايام منى tana azumin kwanakan mina وكان ابوها يصوم babanta ya kasance yana azumi a cikin kwanakan mina حدثنا محمد بن بشار Mm, حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى Mm.
عن الزهري Mm.
عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال sun karɓo daga abdullahi ɗan umar da kuma cewa allah idda an huma tare da shi abdullahi ɗan umar da mahaifinsa ƙala ya ce قال A'a, ƙala ya ce, نعم لم ي- لم يرخص في ايام التشريق ce ƙala su biyun suka ce, ba a yi rangwame ba a cikin wato yin azumi a kwanuka bayan sallah da ɗaya da bayan sallah na biyu, An yi ba a yi sallah.
izini a yi azumi ba a cikinsu. Shi yasa mutum da zai yi alwashin cewa zai yi azumin shekara. To wajibi ne ya sha ranar sallah ƙarama da ranar sallah babba da washegarin sallah babba da ɗaya washegarin kwana hudu haramun ne a ce a yi azumi a cikinsu. Na'am.
الا لمن لمن يجد الهدايا sai fa ga alhaji wanda ya je aikin haji bai samu hadaya da zai ba.
حدثنا عبد الله بن يوسف To shi an shar'anta masa yi azumi uku a cikin aikin hajjinsa bakwai kuma bayan ya gama aikin hajjinsa. To idan bai ba a farko sai a wa'annan kwanukan to sai a azumci bayan sallah da kwana ɗaya, bayan sallah da kwana biyu, bayan sallah da kwana uku. Shi a haƙinsa a sannan ya halatta ya azumin ayyamu tashrik. Amma in ba alhaji bane to bai halatta ba. Ya zo a wani hadisin yana cewa ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillahi. ayyamu tashrik kwanaka ne da Allah yi dan a dinga cin abinci mai kyau mai dadi a sha abu mai dadi a kuma yawaita ambaton Allah a ciki kwanaka ne da Allah yi wa musulmi wato liyafa a cikin su don haka Allah subhanahu wataala baya bukata a ce a wayannan kwanukan za a ce za a tashi da azumi in ba alhaji wanda yake bai samu hadaya ba na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال daga Abdullahi dan Umar Allah ya dade su yace الصيام mhm لمن تمتع بالعمرة إلى الحج azumin yana lazumta ne ga wanda ya tamattu'i Ila ya hada wato umara yayi Ila umara ila.
ya huta sannan ya dau aikin haji shine tamattu'i idan Allah ya hore mutum ya je aikin haji akwai dama iya ifradi shine aikin haji zalla ko kuma iya tamattu'i shine ya fara yin umara sannan ya cire haramin sa a cikin watannin aikin haji sannan kuma in lokaci ya da karatuwa in dau niyyar aikin haji shine ya tamattu'i akwai kuma kirani hada aikin haji da umara a cikin aiki daya shine kirani to da haka wanda i tamattu'i ko i kirani akwai hadaya da ake bukata a gare shi to dan bai samu ba zai iya yin azumi uku a cikin aikin haji bakwai bayan ya idar da aikin haji to wannan guda uku idan bai a farkon fara aikin hajin sa ba to a wa'annan kwanuka ya mutu shari'a ya iya azumta wa'annan kwanuka
نعم فإن لم يجد هديا idan bai samu hadaya ba ولم يصم صام أياما من kuma bai yi azumi a farkon wato aikin hajjinsa ba sai ya azumi a kwanukan mina
وعن ابن شهاب عن عروة أنا عائشة مثله misalin hadisin da ya gabata تابعه إبراهيم بن سعد Ibrahim ɗan Sade ya masa mutaba'a wanda Imam Shafi ya kawo hadisin nasu muttasili عن ابن شهاب daga Ibn Shahabin نعم باب صوم يوم عاشوراء babin da yake bayanin azumin ranar Ashura goma ga watan Muharram حدثنا أبو آسم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال a an karbo daga Salim daga babansa Abdullahi dan Umar Allah ya dade shi yace قال النبي صلى الله عليه وسلم yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce يوم عاشوراء ranar Ashura إن شاء صام in mutum ya ga dama ya azumi حدثنا أبو اليماني in kuma ya ga dama ya ajiye azumin ba wajibi ba ne mustahabi ne an so yin azumi ranar ashura yana daga cikin azumin da aka so yi amma ba cewa aka yi wajibi ba amma dai tarihi ya tabbatar da cewa farkon musulunci shine azumin yake wajibi daga baya kuma aka saukar da wajabcin azumin ramadana sai aka shafe wajabcin azumin ashura sai ya koma mandubi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ka ga dama ka iya yin azumin ashura mustahabi ne an su in baka ga dama ba ba lalle kai ba saboda haka wannan ya nuna kenan ashe ba wajibi bane an shafe wajabcin nasa na'am حدثنا أبو اليماني مم.
أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أروس بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت daga Aisha Allah ya dawo gare ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am أمر بالصيام يوم Annabi sallallahu آخر alaihi wasallam ya umarni da azumin Ashura فلما فرغ رمضان yayin da aka wajabta azumin Ramadana كان من شاء sai ya صام zamanto wanda ya ga dama ya azumin ومن شاء أفطر wanda ya ga dama kuma ya sha azumin kenan yana nuna idan da an ci abu wajibi ne sai aka shafe wajabcin nasa to me hukuncin sa wasu ka ce ai shi kenan ya zama mandubi wasu ka ce a ba mandubi bane ya zamanto kawai sai dai in ka in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari
حدثنا عبد الله بن مسلمة Mm.
عن مالك Mm.
عن هشام بن عروة Mm.
عن أبيه Mm.
عن عائشة رضي الله عنها قالت daga ummu minena na Aisha Allah ya dagare ta كان يوم عاشوراء تصوم ranar Ashura ya kasance والريش تصومه قريش في الجاهلية Qurayshawa tun a jahiliya ma suna azumin Ashura وكان رسول الله صلى الله عليه shi وسلم ko Annabi يصومه.
sallallahu alaihi wasallam yana azumta Ashuran فلما قدم المدينة yayin da ya gabato Madina صامه sai ya ci gaba da azumin وأمر بصيامه ya umarni da azumin فلما فرغ رمضان yayin da aka wajabta azumin Ramadana ترك يوم عاشوراء sai ya daina azumin ranar ومن Ashura شاء صامه wanda ya ga dama ya azumin Ashurar ومن شاء تركه wanda ya ga dama ya bar shi حدثنا عبد الله بن مسلمة مم.
عن مالك عن ابن شهاب عن عمير بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما kan يوم ya, عاشوراء ya ji shi yana faɗa ranar Ashura عام حج على المنبر Amar shekarar da ya aikin haji akan mumbari يقول ya ji shi yana cewa نعم يا أهل المدينة ya ku mutanen Madina أين علماؤكم ina malaman ku suke سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji ma'aiki يقول sallallahu هذا alaihi wasallama yana faɗa wannan يوم عاشوراء yana faɗa a ranar Ashura ولم يكتب عليكم صيامه ce ba a wajabta muku yin azumin Ashura ba وأنا صائم alhali ni dai ina yin azumin فمن شاء فليصم wanda ya ga dama ya azumi ومن شاء فليفطر wanda ya ga dama kuma isha azumi حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث مم.
حدثنا أيوب مم.
حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
cewa Abdullahi dan Abbasin Allah ya dare su قال ya ce قدم النبي صلى الله عليه وسلم Annabi المدينة sallallahu alaihi wasallama ya gabato Madina فرع اليهود ya ga Yahudawa تصوم يوم suna yin عاشوراء azumin ranar Ashura فقال ما Annabi هذا sallallahu alaihi wasallama ya ce menene wannan kuke yi قالوا هذا shi ai مسوال yau rana ce wadda take mai kyau mai daɗi هذا يوم نزل الله بني إسرائيل عن عدوهم ranar da Allah subhanahu wata'ala wato ibawa banu Isra'ila nasara akan abokan gaban su Fir'auna da waɗanda suke jama'arsa فصامهم موسى Allah ya tsirar da annabi Musa da mutanensa ya kuma dalmiyar da Fir'auna a ranar Ashura. Wannan yasa annabi Musa duk ranar Ashura yake azumi don godiya ga Allah bisa wannan ni'imar da ya masa.
فقال ما هذا Ehem, ya قالوا هذا مسوالهم نعم ce, ehem, م- م- ta samahu Musa, shi yasa annabi Musa yana yi shukuran lillahi ta'ala قال don godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, فأنا أحق بموسى منكم a ku Yahudawa ku da kuka bar addinin mu- Annabi Musa kuka ibin sa ɗari bisa ɗari ai mu ne muka fi cancanta da mu yi azumin don girmamawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala da ya tsere da Annabi Musa fiye da ku da kuma canja addinin nasa فصامه saboda haka shi yasa Annabi ya ci gaba da yin azumin da nuna godiya ga Allah ya tsirar da bawansa Annabi Musa ya halakar da kuma Fir'auna idan dai dan murnar tserawa ne annabi ya ware wannan ranar da yin ibada ashe duk wata rana da Allah ima baiwa ko iwa wani bawa babba baiwa abin a girmama ta ne da yin ibada don godiya ga Allah to ina ga ranar maulidi wadda Allah ya bayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta ashe dan an yi wani abu na ibada da godiya ga Allah bisa girmama ranar maulidi ashe yayi daidai kenan da wannan istidlalin da aka kawo haka nan wasu malaman sun ce haka jirgin annabi Nuhu shi ma ya ya samu nutsuwa da sauka a kan dutsen Judi a cikin watan Muharram a ranar Ashura shi yasa rana ce mai albarka da abubuwa da yawa na alheri suka bayu ga bayan Allah daban-daban
وأمر بصيامه annabi ya azumi kuma ya umarni da azumtarsa حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة Mm.
ابن أبي أميس Mm, عن قيس بن مسلم mm, عن طارق بن شهاب mm.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال an kawo daga mu musa Allah ya da shi ya ce كان يوم عاشوراء ranar Ashura ta kasance تمده اليهود إيدا eh su Yahuda suna ɗaukar rana ce na farin ciki, قال النبي صلى suna الله عليه tuna وسلم cewa Allah ya tserar da iyayensu ya tserar da annabi Musa daga halakar Fir'auna.
وصوموه أنتم Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ku yi azumi dan shar'u man qablana shar'un lana ma lam yadullan nasu alaiha. Inda an ce ga wani abu da ya faru a cikin al'ummar da ta gabata na ibada to mu ma ya halatta mu yi, in dai ba a shari'an mu an ce an hana irin wannan ba yana daga cikin adillatul mu'tabara inda ba'arul a'imma wasu malaman suna ganin wannan hujja ne wasu na ganin cewa shar'u man qablana ba hujja bane
حدثنا عبيد الله بن موسى مم.
عن ابي سويلة مم.
عن عبيد الله بن ابي يزيد مم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم ce ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba يتحرى صيام ما فضله عن غير- على غيره yana kyarda don ranar da zai yi azumi don girmama wannan ranar fiye da ta ranar ashura daga waninta الا هذا اليوم عاشور يوم sai ko عاشوراء ranar ashura sai ko ranar ashura ba a ware wata rana saboda falalarta akan wani wata ranar da yin azumi sai ko ranar ashura kan fifita ta da ware ta da yin azumi fiye da sauran rani وهذا الشهر da kuma wannan watan na azumin ramadana يعني شهر رمضان yana nufin annabi yana ware su da girmamawa da azumtar su watan azumin ramadana حدثنا المسير بن ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوي رضي الله عنه Mm.
قال irin أمر wannan النبي صلى الله عليه وسلم irin wannan hadisin ake cewa a cikin Buhari ba su fi 23 ba irin wannan haddasan al-Makkiyu bin Ibrahim ɗaya kenan ko yace haddasan Zaid bin Abi Ubaidin biyu kenan ko an salamatu bin al-akwai uku tsakanin buhari da annabi a cikin hadisin mutum uku ne wannan shine isnadin da buhari ya fi kusaci da annabi a cikin su fiye da kowane isnadi da yake karbuwa shine a ce an samu tsakanin annabi da buhari mutum uku su ake cewa sulasiyatul buhari sulasiyatul buhari buhari yana da hadisan da tsakaninsa da annabi mutum uku ne shine mafi ulul isnadi a wajensa ma'ana ulul isnadi shine isnadin da yafi kowanne daukaka a ciki shine wanda tsakaninsu da annabi mutum uku ne wanda za a ga shi ko Imam Malik irin wannan ulul isnadi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne dan zai ce haddathana Abdullah ibn Umar a haddathana Nafi'un an Umara an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga mutum biyu ne tsakaninsa da annabi shi yasa irin nan ma ake cewa ai muwadda ta girmu Buhari kuma gaba da Buhari take saboda ita ulul isnadi a cikin mutum biyu ne shi kuwa na Buhari ulul isnadi a cikin sa mutum uku ne ko da nan muwadda ta dar Buhari kenan a cikin ulul isnadi na'am
fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam rajulan min aslama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wani mutum daga kabilar Banu Aslama an azzin bil nasi cewa ka je ka yi mutane izini ka sanar da su anna man kana akala wanda da ya fara cin abinci ya yi karin kumallo, falyatun baqiyata yawmihi to ya je ya azunci ragowar wuninsa ya kame bakinsa, walam wa man lam yakun wanda ku bai ci abinci ba a yau ranar Ashura, akala to, ah?
akala Wanda wa man bai- lam- man man lam yakun akala wanda bai kasance ya ci abinci ba, falyasum to ya tashi da azumi, ya riƙe baki ya ci gaba da azumi.
fa inna yawma yawma ashura Domin yau ranar Ashura ne, wannan shine hujjar hannafawa cewa hadisi in azumi na nafila kenan da rana ma a iya niyya a ɗauki azumin nafila. Tun daga shi ya ce wanda bai ci ba ya niyya ya ɗau azumin sa, ya azumin sa ma'ana azumin sa yayi kenan. Na'am.
wanda kamar shi na isnadin mali Mm.
aka ce shi ne talatin talatin da biya ko
Eh shi wannan abin da Buhari yake cewa Salafiyatul Bu- ah, eh, Silsilatul Zahabi. Wannan shi kuma isnadin tun daga Malikun ne har zuwa. Shi Buhari yana ganin cewa dukkan hadisai baki ɗaya babu hadisin da ya fi inganci sama da wanda Maliku ya karɓo daga Nafi'u daga Abdullahi ɗan Umar to shi ne ake cewa silsilatu zabi ma an malikin an nafi'in an imamin nazi amma shi kansa Buharin daga kansa zuwa Annabi sai ka samu mutum uku shine mafi kankanta amma daga kan wato Maliku mafi kankanta shine ka samu mutum biyu shi yasa shi daga Nafi'u ne sai Abdullahi dan Umar shi kuwa tsakanin sa sai an samu to kuma shi bai ga Maliku ba dan bai karba daga Maliku ba dan bai karba ba shi Buhari daga Maliku shi yasa sai dai a wajen almajiran Imam Malik in zai karba hadisi daga Imam Maliku to dole sai isnadin ya haura mutum uku dole sai ya zama mutum hudu zuwa sama kamar inda yakan karbo daga Muhammad bin Muslimata al-Qanabi ko makamantansu daga Maliku sannan ya kawo hadisin nasa na'am bismillahir rahmanir rahim Bismillahir Rahmanir Rahim.
kitabu salatat tarawih Littafin da yake bayanin sallar ashan, yanda aka shar'anta sallar ashan da falalar sallar ashan, da yanda ake buƙatar raya azumin Ramadana da yin nafilfili da tadawu'i. An kira sallar ashan da tarawi saboda sallah ce da ake buƙatar duk sanda aka yi raka'a biyu a zauna a huta sannan a tashi a ƙara yin wata raka'a biyu. Ba kamar yadda mu a nan galiban in an zo sallar yi ake ba huta sai an haɗa an gama. amma su a tsari in aka yi biyu sai a huta in aka ƙara biyu sai a huta kuma tarihinta ya samu ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah cikin dare na ramadana mutane suka zo suka bi shi washe gari ma ya fito aka yi sallah aka cika wani washe garin an fi- aka cika ya ƙi ya fito har a salatu sai da gari iwaye sai ke cewa na san jiya kun taru ba komai ne yasa na ƙi fitowa ba sai don gudun kar a farlanta sallar ashan akan al'umma wanda bai bai zamanto ya samu laifi shi yasa na ƙi fitowa shi yasa bayan nan mu kowa sai dai kokarin sa yana danyi wannan su yi su biyu wannan su yi su uku wannan shi kadai kuma dan haddabi ya fito wata ran da daddare ya ga masallacin annabi wancan suna tasu wancan suna tasu sai ce a'a a samu makaranci guda ɗaya ya dinga muku sallah sai iji kirawo Ubay bin Ka'ab an ce shine tsoho a cikin alarammomin da suka haddace Qur'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dattijin su saboda haka yace ka dinga yi musu sallah shikenan yake musu sallah ashan wataran sai na Umar ya fito ya ga yanda aka cika ana sallah yace ka gani wannan bai fi ba amma wadda za ku yi bacci ku farka sannan ku yi tafi wannan wadda kuke ta yanzu fa la ayi halin kaga an riko tushenta ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito aka yi so ɗaya so biyu ko so uku saboda haka wannan yana nuna irin waɗansu ayyukan da annabi yakan yi sai ya daina don gudun ka a farlanta to ba su zamanto kuma a sannan in wani ya ɗauka za a ce haramun ba ne a'a ya halatta annabi shi abin da yasa ya ƙi ya ci gaba da yi gudun kan a wajabta ne na'am
babu babu fadar man qala man qama ramadana babun falala wanda ya tsaya yayi ashan a cikin watan ramadana حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن وقال عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن ابا هريرة رضي الله عنه an karɓo daga abu huraira Allah ya da shi قال yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رمى رمضان eh naji wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa dangane da watan azumin ramadana من قام بإيمان واحتسابا غفر ما له ما تقدم من ذنبه wanda ya tsaya da raya watan azumi da na fulfuli na ashan yana mai imani da Allah kuma yana neman ladan Allah to za a gafarta masa abin da ya gabata daga zunubinsa da abin da ijin kiri حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce من قام رمضان إيمانا واحتسابا duk wanda ya tsaya wajen raya watan azumin ramadana da imani da neman lada ya raya shi da na fulfuli na yin ashan غفر له ما تقدم من za a ذنبه.
gafarta ma abin da ya gabata daga zunubinsa قال ابن شهاب ibn shabib az-zuhri yace وتوفي رسول الله صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama ya koma rahamar ubangiji والأمر على ذلك lamarin addini yana nan yanda yake ثم كان الأمر على ذلك فيه إلى sannan lamari ya kasance a zamanin sayyidina abubakar وسنن من خلافة da عمر farko daga halifancin sayyidina umar رضي الله عنهما Allah ya da gare su haka ake yin وعن sallar ابن شهاب daga ibn shabib az-zuhri عن هريرة بن الزبير Mhm.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري Mhm.
أنه قال yace خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ibn إلى shabib مسجد az-zuhri رمضان.
yace a urwatu dan zubair yace mun fito ah, abdurrahman dan abdul qari yace mun fito tare da umar dan haddabi wata rare da ramadana إلى المسجد zuwa masallaci فأذن الناس أوزاهم fa'izan yayin nan annasu mutane auza'un sun zama kungiya kungiya متفرقون يسلمون مرر.
من نفسه auza'un mutafariquna kungiya kungiya mararraba wancan suna nan su biyu wancan suna nan su biyar wancan suna yi su uku wancan suna yi su shida يسلم الرجل لنفسه wani shi kadai yake sallarsa ويسلم الرجل ya muje رجله ya muje فيسلي بصلاته الرهب wani kuma yana sallah mutane suna bin sallah فقال عمر sai na Umar yace إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد ni ina ganin da in tara mutane a karkashin jagoran makaranci guda ɗaya ya dinga yi musu sallah لكان أمثله hamsala da hakan sai zama shine mafi kamanta shine sun labarin kana ثم عزم sannan kuma ya niyya akan cewa itara al'umma su yi sallah a bayan jagora guda ɗaya فجمعهم علي بن أبي كعب sai ya tattara su ala abi ala على ubay أبي bin ka'ab a bisa ƙarƙashin alaramma ubay bin ka'ab shine dattijan alarammomin sahabban manzon Allah ثم خرجت معه ليلة sannan أخرى wani dare na fito tare da wato shi Umar dan Haddab in ji shi Abdul Qari والناس يصلون بصلاة قارئهم alhali mutane suna bin sallah a ƙarƙashin makarancinsu قال عمر kuma ɗan haɗabi ya ce نعمت بدعة هذه ce madalla da sabon abu da muka faro wannan to Wannan- sai na umar ya ce ne matul bid'a hazi to bid'a ce kenan ce a'a ba wai ana nufin bid'a ta bangaren addini ba sabon abu da muka faro wannan yayi kyau domin ai abin da Umar ya ba zai zama bid'a ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin abinda sai na Umar ya sunna ne da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu khulafa'i ar-rashidina cewa da ai ni'matul bid'atu hazihi al bid'atu bin nisbati lil luggati dangane da lugga sabon tsarin da muka farar kai wannan yayi kyau sabon tsarin da muka fara sabon tsarin da muka fara yayi kyau na'am wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumuna yazidul akhir al-layli eh wallahi tanamuna wannan da mutane ya namuna an haske bacci da gare ta kuma in sun farka daga bacci su ci gaba da sallah afdalu tafi min allati yaqumuna daga wadda mutane suke tsayuwa ba sa bacci ridun akhiral layli wa yana nufin wato sallar da ake ta ƙarshen dare tafi daga sallar da ake yi a farkon dare dan haka ko da mutum yayi ashan ba wai cewa zai shi kenan ba zai yi kiyamul layli ba a'a kiyamul laylin ma gaba take da ita ashan din gaba take da ashan don haka ko da an yi kiyamul laili to ka aba ashan din da ake ko da an yi ashan kuma ka aba kiyamul laili na'am wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu mutane sun kasance suna yin wato tsayuwa ashan din a farkon dare ake yi حدثنا اسماعيل Mm.
قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم na'am an karbo daga uwan muminai Aisha matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam صلى ehem, وذلك في رمضان yayi ashan a watan Ramadana da mutane حدثنا ابن بكير Mm.
حدثنا الليث Mm.
عن قيل Mm.
عن ابن شهاب Mm.
أخبرني عروة Mhm.
أن عائشة رضي الله عنها daga Aisha Allah ya da gare ta أخبرته Aisha Allah ya yarda ita ta bada labari أن رسول الله صلى الله عليه cewa manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama خرج ليلة من جوف الليل ya fita wani dare daga cikin duhun dare فصلى في المسجد yayi sallah a cikin masallaci وصلى رجال بصلاته mutane da suka ga annabi yana nafila a masallaci sai suka zo suka dinga bin sa sallah فأصبح الناس mutane suka wayi gari فتحدثوا aka dinga labarin sallar da aka yi jiya ai jiya mun yi sallah tare da annabi ai jiya an yi wata sallah da daddare فجتمع أكثر منهم mutane da yawa ba sai suka daura cewa in Allah ya kai mu dare su ma za su zo masallaci su bi manzon Allah wannan sallar da aka kawo sabuwa ba فصلوا معه da haka suka zo suka ƙara samun annabi yana sallar suka bi shi sallah فأصبح الناس aka ƙara waye gari فتحدثوا ana ta labarin sallar da aka yi ka ai wani sallar jiya ta yi daɗi ai kai an yi sallar jiya فكسر أحد المساجد من yau الليل rana ta الثالثة.
uku ba sai mutane suka cika a masallaci maƙil ba فخرج رسول الله صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam da ya ƙara fitowa aka yi sallah فصلى aka yi sallah فصلوا بصلاته mutane da yawa suka bi shi sallah فلما كانت الليلة الرابعة to a rana ta hudu ba sai cikar ta ninka haka ba عجز المسجد عن أهله masallaci ma ya zama ba zai iya ɗaukan mutanen da suka zo ba حتى خرج لصلاة الصبح annabi sai ya ki fitowa sai da sallah asuba ta yi sannan ya fito فلما قضى الفجر yayin da ya sallah asuba ya ƙare أقبل على الناس sai ya juyo wajen mutane فتشهد ya kalmar shahada ثم قال sannan ya ce أما بعد bayan abin da ya gabata فإنه لم يخف على علي مكانكم ai zuwan ku jiya da kuka yi bai kuya ba a gare ni na san jiya kun zo na san jiya kun cika a masallaci kuna jira na ولكني خشيت أن تفرض أن تفرض عليكم amma abin da ya sa ban fito na yi muku sallar da muka yi jiya da shekaran jiya ba ina gudun kada a ce an farlanta mana sallar ashan fatujizu anha kuma in aka farlanta a waye gare ku kasa tsayawa da ita فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر والأمر على ذلك annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma rahama ubangiji lamarin ashan yana akan wannan tsarin yana kan wannan tsarin cewa ba a yin ashan din a masallaci sai dai kowa yana yin tasa wasu kuma su haɗu su biyu su yi wasu uku su yi حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن Mm.
أنه سأل عائشة رضي الله عنها Mm.
كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان aka tambayi uwan mumine na na Aisha Siddiqa binti Siddiqi imra'atu Sadiqil Masduqi mowa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Aisha ya manzon Allah yake yin sallah a cikin watan Ramadan irin sallar ta dare نعم.
faqala sai na da Aisha Allah ya yarda a gare ta tace ما كان يزيد في رمضان manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karawa akan watan Ramadana ولا في غيرها لا إيدي أشر ركعة ko akan waninsa baya karawa daga raka'a goma sha ɗaya.
يصلي أربعا yana yin sallah raka'a hudu فلا تسأل عن هتلهن kar ka ce za ka tambayi kyan sallar manzon Allah ta tsakar dare wa dulihinna kar ka tambayi tsawon su saboda irin yanda yake kyautata sallar ya kai yanda ya kai thumma yusalli arba'an sannan ya ƙara yin wata sallah raka'a hudu fala tasal anhu sanihinna wa kar ka ce dulihinna.
za ka yi bincike akan kyan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsawon su dan ka san ba wanda za ka kwatanta kyan sallar manzon Allah da tasa thumma yusalli salatan dan haka ba wai sallah ce ta a gurguje kamar ana wani bukatar za a yi wani abu da sauri ba fa qultu sallah ya- yake yi a nitse kuma kyakkyawa kuma akan tsawaita karatun gwargwadon yanda waɗanda ake tare da su ba zai zama da mushakka a gare su ba sannan kuma daga ƙarshe annabi sai yi raka'a uku Na'am, fa qultu ya rasulullahi nace ya ma'aikin Allah atanamu qabla an tu'tira yanzu kana yin bacci kafin kai shafa'i da wuturi ya rasulullahi qala ya aishatu yace Aisha ina ne ina zancen bacci inna ainihi tanamani wa la ai yanamu in ma kin ga ina bacci idanuna ne suke yin bacci amma zuciyata ba ta bacci ibn hajar asqalani yace wannan sallar duk da ake faɗa kan wani ya ɗauka sallar tahajjudi ce yace a'a ai ittafaqu ala anna al-murada bi qiyami ramadana salatu tarawih dukkan malaman musulunci sun haɗu akan abin da ake nufin tsayawa da nafulfulin watan Ramadana to ana nufin sallar tarawihi ita ce wannan wadda ta samu wannan tushen daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana muwafaqa Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma Allah ya karbi ibadar tamu na'am ai gashi dai an faɗi irin kyan sallar Annabi da tsawonta ka gani ya nuna gazawa ne kenan ko ya nuna gazawa ne kamar shi sai na Umar da ya sanya Ubay bin Ka'ab ya salla da sahabbai ai sai da ya samu makaranci dan zai karanta musu abubuwa daga Qur'ani su ji da yawa kenan kaga ana buƙatar a ji karatun shi yasa aka ce husnuhunna wa duluhunna yawa ana buƙatar a dan jagorgwadon yanda ba za a takura wa su waɗanda suke mamu da ake tare da su ba kada a tsawaita yanda za a takura musu kan kuma a takaita a ce an gajarta ko da yaushe na'am